أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wata'ala da ya dada wannan yini mai tarin albarka yini na laraba kenan wanda yau wata na safar yana da kwana goma sha shida afwan rabil awal kenan wata na rabil awal watan uku a musulunci yau yana da kwana goma sha shida wanda hakan ya yi daidai goma sha biyu ga watan goma miladiya 2022 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci na mana usmanu bin affan da ke wannan unguwa ta hamadu kafi bypass a nan fadar jihar gombe domin ci gaba da darasi cikin littafin na sufatu salatun nabi sallallahu alaihi wasallam littafin babban malami al'alama a sheik muhammadu bin salih al'usaimin rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatar da shi cikin wannan masallaci a daidai wannan lokaci kuma a daidai irin wannan yini idan masu bibiya ba su manta ba malam da yana mana magana game da abubuwa guda hudu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu nemi tsari da su a cikin tahiyya na ƙarshe kafin kai sallama bayanai ya gabata game da wannan abubuwa din azabar wutar jahannama da azaban kabari da fitinar rayuwa da mutuwa da kuma fitina ta shafar dujal waɗannan su ne abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba mu umarni mu roƙi Allah tsarinsu idan mun zo yin tahiyyar ƙarshe kafin mai sallama to ya faro fashin baƙi game da azabar wuta da azabar ƙabari bayan ya faɗe su jumlatan kuma ya kawo su tafsilan jumlatan shi ne ya jero su gaba ɗaya hudun kuma ya ɗau ɗaya bayan ɗaya ke bayani a kansu mun ji dai magana game da azabar wuta ta jahannama ko mun ji magana game da azaban kabari an fahimta inda za mu tashi a yau insha Allah wani ko hijira sun na 62 a shafin littafi na 155 daidai yake cewa akwai fitinar rayuwa da kuma fitinar na mutuwa fitnatul mahya wal mamat yace Uh, walmamat lahu fitnatan ita mutuwa an gane ko tana da fitina guda biyu akwai fitintunin da suke samun dan adam musulmi a lokacin da ransa zai fita ana ganewa wanda waɗannan fitintunu sun kai a ji tsoronsu tunda a lokacin baka da mataimaki ba wanda ya san kuma halin da kake ciki daga kai sai ubangijin kawai lokacin mala'iku sun zo ma idan ka nuna ma mala'iku babu zancen cewa a daga ma kafa ko a baka dama zaka gyara babu wannan damar didda fargaba da irin tsorata da mutum zai yi matukar ya ga mala'ika to duk da wannan ma akwai wasu fitintunu guda biyu a ƙarƙashin wannan ihdahuma qabla al-maut was-sani ba'da al-maut wannan fitina guda biyu da mala ya kawo su anan yace suna zai kewa dan adam musulmi yayin mutuwa ɗaya fitinar qabla al-maut kafin ya mutu iya gargarar mutuwar ɗaya fitinar za ta bayyana gare shi was-saniya fitina ta biyu kuma ba'dal maut bayan ya mutu ana ganewa al fitnatu qabla al maut fitinar da take zai kewa mutum musulmi kafin mutuwa annal insani idza hadarahu ajluhu cewa shi mutum ɗan adam idan ajalin sai zai ke masa lokacin da ajali zo mazo kusa ja'ahu shaitan shaitan zai zo gare shi fa da alaihi shubuhat shaitan ya dinga bujiro masa da shubuhi kana gargarar mutuwa ba wanda ya san halin da kake ciki hatta iyalanka ƴaƴanka mafi kusa da kai ma ba wanda ya san halin da kake ciki shaitan zai laɓaɓo ya matso kusa da kai ya dinga harbo ma shibohi hatta rubba ma ya kharuji min ad-din akwai lokacin da shaitan yake sanadiyar mutum ya fita daga addini a wannan dahin minute din dab da fitar ranka shaitan ba zai barka ba ya dinga bujiro ma da abubuwa da yawa wanda wani a wannan yanayin yake fita daga musulunci gaba ɗaya ya mutu ba musulmi ba wal yaz billah wannan kuma ya ishe mu misali lokacin da Ahmad dan Hanbal rahimahullahu ta'ala iya dabda komawa zuwa ga Allah dan an ce ma yana su ma yana farkowa yana su ma yana farkowa lokacin da ya farka akwai ɗansa mai suna Abdullahi bin Ahmad bin Hanbal sai dan ya ji uban yana cewa hatta al'ana hatta al'ana hatta al'ana har yanzu dai har yanzu dai can da ya farfado hankalinsa ya dawo sai ki ce ya ba faɗa zunnan na ji kana ci magana kuma kai kaɗai ne a lokacin ban ga wani a kusa da kai ba kana faɗin hatal ana hatal ana ma'ana har yanzu har yanzu sai ce shedan ne ya zo mu ne leko ta saman gida ya ce na jauta minni ya bani hambal amma da ɗan hambali ka kuɓuta daga sharina shi ɗaya yake faɗa wa ahmad ɗan hanbal wannan ahmad ɗan hanbal ya jibda kowa zuwa ga ka ka tsira ka kubuta a lokacin ahmad ɗan hanbal yake ce a hatta an har yanzu ban kubuta ba domin raina bai fita ba har yanzu ban kubuta ba ina neman taimakon Allah ina neman agajin alama har yanzu ban kubuta daga sharri ba to kun ga ashe dan iya zuwa gun mutanen kirki ma ke iya zai kewa mutanen kirki yayin da za su mutu ballantana kuma ƴan uwansa haka ne mana akwai shi yaɗin al'insi wal jin akwai shi yaɗin al'insi ku duba yadda ahmad ɗan hanbal yake da kyakkyawan tarihi a musulunci an ce akwai wani lokacin ma da ya yi mafarki mazan Allah ya ce masu ɗan aljanna ne shi aikowa aka ya faɗa masu ɗan aljanna ne domin a lokacin suna tafiya da abokansa da ‘yan uwansa kowa ya kwaɓe tsirara ya kama wanka shi kuma sai koma gefe bai yi wankan ba sai aka tambaye shi ke ta ya taɓa jin manzala na cewa haramun ne a ga tsaraicin ko tsaraicin wani a matsayinka na musulmi idan wanka dai ba zai daga tsaraicin su ba ya haƙura idan koma gida ya wanka wannan sunnata manzan Allah da ya ji zai haƙura bai wankan ba to cikin dare sai kwanta bacci sai mabarki shi jagora ne shi shugaba ne an gafarta masa an fahimta to mutumin da yake da wannan darajar amma ku duba shi dan bai bar shi ba sai dai kama ziyara kuma ta inda za mu yi da iya cikin bayan Allah na ƙwarai yadda Allah ya fahimtar da shi wannan shirin ne kuma har ya ba shi amsa daidai da abin da tambaye shi kuma har yake bawa ɗansa labari ga abin da yake wannan kaɗai ya isa ya samu gane ahmad ɗan hambar mutumin ƙwarai ne Allah ya yi da al'amarin shi ba ƙanƙanin mutum ba ne wanda mutuwa za ta zo masa ya samu damar buɗe baki ya wasiya wallahi iya cikin manyan mutane a gun Allah don wani tun kafin ya mutu ma za a rufe bakin gaba da ya ɗau tsohon lokaci mai yawa bakin ma ba zai buɗo ba lantana yi magana a haka zai mutu amma bayan Allah sai Allah ya ba su ikon faɗa da bakinsu wani ma har ya yi wasiya ya ce ina so kaza kaza kaza in na mutu wani zai mun sallah wani zai mun kaza a abu kaza ba nawa wani a cikin dukiya ta abu kaza nawa ne wani iya samun wani ta goma cin agun alhari ya faɗa abin da yake kansa na haƙoƙin wasu ya faɗa ba nasa ba ne ba to abin fahimta dai shi ne shi ɗan iya zarkewa mutane a lokacin da mutuwa ta zarke musu dab da mutuwa a shi ɗan ya zo to shi ne malamin ke cewa hatta rubin ma ya kori min addini inda mautihi har wani ma shi ya mai sanadiyar barin addininsa dab da mutuwarsa ta ga ya mutu kafiri kuma wuta zai tafi Allah ya tsare wali haza yanbaghi an nas'alullah da'iman husnul khatima sai malike cewa saboda wannan ya kamata dukkan dan adam mu dinga roƙon Allah subhanahu wataala mu kyakkyawar cikawa mu cika da imani kun ga addu'a nan ta cewa Allah ya samu cika da imani wala ba karamar addu'a ba ce in kai felin a wannan lokacin to shikenan dai rayuwarka ta duniya ta zama aikin banza da ba ta da wani amfani shi yasa cikawa da imanin nan abu ne da ya kamata ka ɗau lokaci mai tsawo kana roƙon Allah ya baka shi cikin dare ne azumi kai karatun alƙur'ani kai karka manta da addu'ar cikawa da imani can da shine ribar rayuwarka ta duniya kuma shine alaman zaka samu alkhairan da ka shuka a lahira amma matukar ka mutu baka da imani to magana ta kare to shine malike cewa mu dinga roƙon Allah da'im ya mana arziki da husnul khatim kyakkyawan cikawa rubama ya ardo shaytan li shakshin bi surati abawayhi sharin shaytan wani lokacin zai iya bujiro ma ta surar mahaifanka guda biyu babanka da mamanka dab da mutuwarka sai ka bude ido kai ka ga babanka ga mamanka zaune kuma sun mutu tuni ba masa in ma ba su mutum ba suna nan sai a bujiro ma ga suna a zaune a gabanka an gane ke ku shi ne bi surati abawaihi au bi surati abihi ko da sauran babansa za ka mutu ka bude ido sai ga babanka a zaune a kusa da kai to shaidan iya iya rikida ya koma babanka kana ji ko shaidan iya iya rikida ya koma babanki a lokacin da ranki zai fita a lokacin da ranka zai fita idan yayi wannan rikida ya koma sufar baba kuma haifa wa yaqulu lahu sai shedan din da surar babanka sai bude baki yace ya bunayya ya kai dan dana inna dinal islam laysa dinan sahihan haka zai ce cewa addinin musulunci nan ba ingantaccen addini bane ba kuma a sura kana ganin babanka ne kana ganin mamarka ce kana ganin malaminka ne shi ɗan zai iya riki ɗaya ya kuma su domin dai burinsa ka mutu ba imani burinsa ka mutu ka zama ɗan wuta ya zo da surar babanka ya ce har ya ce ya bunai ya kai ɗana inna dinar islam laisa dinar sahihan wannan addini da kake yin saula ba ingantaccen addini ba mun mutu mun gano ai kuma kai baka mutu ba amma mun je mun gano wa inna sahiha dinar yahudiyya aw nasarani aw aw aw nasraniyya ya ce ingantaccen addini ne za ka samu ramayi ne ka zama bai hudu kuka zama banasari babanka ne faɗa ma wannan kuma baban da naka ya mutu in ka samu mutane ɗari akwai waɗanda ba za su faɗa a jaraba wannan ba an ba kaɗan daga cikinsu ba kun gane abin da nake so na ce ka samu mutane ɗari a bushe ɗan ya bujiro musu da wannan ya zo da surar babansu ya faɗa musu wannan magana a cikin ɗari da ƙyar za ka samu goma su haye casa'in ɗin duk amsa masu za su kana tana da wani haɗar da ke gabanka wani mataki ka ɗauka kowane lokaci kawa da kake roƙon allah ya sa ka kafa ƙarfin shi ɗan a yi mutu baka a wannan yanayin fa ya kai ɗan uwana ba fa wanda zai iya ganin shi ɗin sai kai da iyalanka da 'ya'yanka da ɗan sai kayi da 'yanka da kashe da 'yan waye ba wanda zai san halin da kake ciki sai kai kaɗai kawai ce ɗan ya ce ma shi ne babanka ga da sura babanka har ma ya buɗe baki ce kai kawai kai koma bai hude ko ka koma ba nasari shi ne addini ingantacci amma wannan musulunci duk ba ingantaccen addini ba ne ba an gane ko fakun yahudiyan au nasaraniya sai shi ɗaya ce ka zama bai hude ko ka zama banasari wal insan fi zalika alhal mutum kuma iya wannan yanayi na mutuwa wa qad hadarahu almaut mutuwa ta kawo mai hari tana dab da dauke shi laysa inda hu tamizun kamil a lokacin bashi da ikon rarrabewa ta kansa yake bashi da ikon bambance wannan shedan ne ko babana ne domin hankalinsa ya fita shi dai kawai ran ne a jiki amma dukkan wani effort nasa ya riga jiki dan adam iya cikin hali mafi rauni a lokacin da kuma shaɗe yake zuwa ya sa ka mutu baka da imani an gane wannan fayyubtatalu sai shaɗe ɗin ya jarabe ka sun mai kunu in ma yahudiyan in ma na au nasaraniya kawai iya zubila yake na wani sai mutu a wannan layi ya amsa da awar ubansa yake na tuna bar mutunanci na kuma bai yahudan ko ba zan sana shi dama kuma burin abinda ba shi ne ke buri kenan ya ma hasarar mutuwa matsayinka na mutum wa hazihi fitnatun azima sai ma ne ce babu shakka wannan fitina ce mai girma ma damat ar-ruhu lam takhruj matakar ranka bai fita daga jikinka ba to fal amru katirun jiddan ma ne ce al'amuran fa iya da hadari hadarin ma da gaskiya hadarin hadarin ma mai yawa hadarin na gaske wallahi duk lokacin da baka mutu ba to babu abin da ke gaban ka mafi haɗari illa a ce ka mutu da imaninka kawai da yawa sana hasarar imanin suka ba su mutu wa'ansu ma sai sun bar addinin musulunci suke mutuwa su mutu agun allah su ba musulmai bane ba an fahimta saboda ka wajibi ne mu dinga roƙon allah ta'ala ya ba mu ikon cikawa lafiya da gamawa da wani duniya lafiya amma al'amarin iya da haɗari matuƙa iya da haɗarin gaske ɗazun da nake ganin wani malami yana bayanai yake cewa akwai wani bawon Allah aka ba su labari iya gargarar mutuwa sai ake laƙana masa kalmar shahada aka ce la ilaha illallah sai daga kai haka kamar ya yadda ya amince amma an ce muhammadun rasulullah sai girgizan sa wallahi su matallahi mara a ce la'ilaha illa sai ɗaga kai kamar ya yadda daga an ce muhammadun rasulun sai girgiza in taƙaice muku magana a haka yi mutu a haka yi mutu ko musulmi kuma abin da zai baka mamaki akwai wata wanda ba musulmi a kusa da shi da ta ji ‘yan uwansa suna kalmar shahada ko ita ta dauka ba musulma ba ce tana la'ilaha illallah muhammadun rasulun haka da mutu da kuma Allah kenan ba ba Najeriyanci bane ko ba ka bane Allah kenan wannan shine ikon Allah wallahi mana ka kiyaye Allah kaga ita gama rayuwarta ko sallah bata tsabe kuma za ta fi aljanna eh aljanna ta fi kana shakka ne wallahi aljanna ta fi ko shakka babu manzo Allah ce man kana akiru kalamihi la ilaha illa Allah da kala aljanna duwanda ƙarshen maganarsa a duniya la ilaha illallah ne da ya tafi aljanna ya gama kuma ta mutu sai aka zo ki faɗa ƴan uwansu wannan ba ta bar addinin ku ba a musulma ta mutu ba suka ce su ba su yadda ba wallahi ko fafaruma ne zai zo ya mata arnanci akan ta ita musulma ce duk abin da za su yi mata na arnanci ba abin da zai shafe ta ita dai ta riga ranta ya cika da mutunci ko magana ta gari ga musulmin kuma ya kasa cika da kalmar shahadar ku domin bakin halinsa da mummunan aikin shi an fahimta to wannan shi ne kuma ku sani cewa wallahi duk mutumin da bai mutu ba to bai san ya ci ribar rayuwar duniya ko bai ci ba dukkanmu a yanzu wallahi tallahi fafutuka muke fama muke amma ba wanda zai baka labarin ya ci ribar wannan rayuwa sai wanda mutu da imani amma duk salaharka duk nagartarka in baka mutu ba wallahi da jan aiki a gabanka tunda baka san yaya mutuwan nan zata zo ma ba da wane ne zata zo ma ƙarshen abun dai akwai wanda za su mutu ba musulmai ba kuma sun tashi musulmai sun rayu musulmai wa minhum man yu'ladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu kafiran wanda za a haifa mu'mini ya tashi mu'mini amma an mutuwa ta zo ya mutu kafiri akwai kuma yuladu kafiran wa yahya kafiran wa ya mutu muminan a haife shi kafiri rai kafiri amma mutuwa sai mutu mai imani kuma Allah ba abin da bai iya ba mu dinga roƙon Allah cikawa da imani ku dinga roƙon Allah wannan ku daina girman kai ku daina alfahari ku daina rena mutane ku daina ganin ba wanda ya iya sai ku sai Allah ya jarabe ka a gane ke ku ka dinga yi wa bayan Allah uzuri kai in ka gane ka soma wani ya gane kai ma ai ba da ganewa ka haife gaba ko ba haka bane yanda ka gane ka fahimta kana ganin kai kana kan daidai ka kaunaci wani ma ya gane an fahimta bashiru wala tunafiru ku dinga albishirintawa mutane rahamar Allah kar ku kore su daga rahamar Allah yassiru wala tu'assiru ku dinga sauƙaƙawa mutane kar ku tsananta musu addini an fahimci wannan to bin wannan hanyar tana sa mutum ya mutu da imani Allah ta'ala ya sa mutum mutu da imani to sai malaki cewa a bahi da ikon rarrabewa fayan bagi a fayan fitani sun mai sun mai kunu imma yahudiyan au nasaraniya wal iyaz billah sai mutu a wannan layin na yahudanci ko nasaranci wa hadha fitnu hadhihi fitnatun azima ma damat ruhu lam takhruj bal amru khatira jiddan sai malai ce matukar rai bai fita daga cikin ka ba al'amarin iya da hadarin gaske hadhihi fitnatul mauti allati takunu qabla al-mauti sai malik ce wannan fitina ce ta mutuwa da manzon kai take neman tsari min fitnatul mahaya wal mamat to wannan tana cikin fitinin mutuwa wanda take faruwa kafin mutuwa al fitnatu allati takunu ba'da al maut ita ita kuma fitina da take kasancewa bayan mutuwa hiya annal insana yuftatanu fi qabrihi wani kuma sai yaji kabari za a za a fitine shi a mai jarabawa fa ya'tihi malakani fayasalanihi sai mala'iku guda biyu su zo kuma sai su mai tambaya an gane duk wanda ya mutu manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallama ana binne shi za a tada shi zaure hatta rugugin yan komawa gida bayan an binne ka zaka ji wane buga mashin dinsa wane buga motarsa wane ya sabu takalminsa kowa kana ji duk hayato wani shi kenan Allah ji kansa Allah ji kansa ko to kenan an jima shi an jima duk wani abin da yake wallahi gaji baka da ikon kiran wani baka da ikon wannan ba mai jin kaman ma kai haka za a binne ka a taho a barka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka tana a yanzu nan magariba ta yi ga idan muna dusar isha a ce yanzu kana kabari ba tuwon dare ko wannan miyar kubewan babu Allah wallahi wannan ce farin da ka saba yi wa hidiwa so sha kai baka san da me zaka zauna a wannan lokacin ba kuma a dawo ma da numfashin ka a zaunar da kai kana ji kana gani ba ba ka da ikon motsi kai kadai ba wani kusa da kai ba wanda an kai kururuwa ma zai je zo timi ka babu shi kai kadai za a barka inda safa ka mutu kana ji a zahar sai kana ji la'asar sai har dare ka duba ko a yanzu a ce a gina ma ɗaki a makabarta ka je ka kwana anya za ka yadda a ce ɗakinka ne da komai da wutan nefa da sola da waya a cikin da komai a ce kawai za ka je makabarta ka kwana da safa ka dawo gida wala da ya ba za a yadda ba za a yadda ba to bantan ɗakin da ba ko windo a cikinsa ba mafifici ba komai kai ka saba kwana cikin wuta amma ba wuta kana da sola za ka kunna sola gabanka kullum ka saba cikin jin daɗi ba ka san zafi ba ka san matsi zagon da za ka je da kai sai itatuwa a kanka ƙasa ta tattare ka in ba kai hankali ka gyara lahirarka ba ai babu shakka hankalinka bai yi ba bai yi ba saboda ka wannan aikin yana ne na jiran yana jiran kowa da kowa sai malik ya ce a zaunar da shi sannan su tambaye shi sai masa man rabbuka ma dinuka ma nabiyuka wannan sune so mun tabin tambayoyi da dan adam zai fara amsawa yawwa za ka amsa su a kabari in baka amsa su ba ka fadi kuma ka san ko dan firamare ne ya fadi a jarabawa duka yake shago to kai ma duka zaka ci a shine gaskiyar magana yi Allah wallahi in dai ka fadi wannan jarabawa to shikenan an bawa mala'iku manan su dinga dukan ka har tashin alkiyama da guduma irin ta wuta kuma a dinga dukan mutum iya ihu ba mai ji amma dabbobi tsuntsaye suna ji da mutum da aljanna kadai ba sa jin kururuwar wanda suke cin kabari har ma akin Allah ke cewa wallahi ba dan kada ku daina binne mamatan ku ba da na roki Allah ku ji abin da yake faruwa a kabari amma manzo Allah ce in dai kuna ji to wani in ya mutu ba za abin da shi ba Allah wallahi da ya kai hijeji ko naman jeji ma su cinye shi ko ya je ba shi ruwa domin an san bakin Allah manzala ce ba dan kar hakan ta faru ba wallahi da hina roki Allah kuna jin abin da ke faruwa gaba da yan kusa da makabarta wani wala ba zai wani ba zai yi bacci ba dan ihun da za ku ce da fururuwa wala wani ko bacci ba zai yi ba amma sai Allah ya samu ba za mu ji ba amma dabbobi suna ji tsuntsaye suna ji an fahimta saboda ka wannan shine kuma tambayoyin za ku ji su kamar da sauki a baki da amsawar to amma rayuwarka a yanzu za ka fara shirin amsa wannan tambayar a yanzu nan ka fara kimtsawa rayuwarka amsa wannan tambayar a kabari bayan ka mutu za a ce mamar rabuka wane ne ubangijinka mahalicinka sannan a ce da kai madinuka mai addininka sannan a ce mannabiyuka waye annabinka waye manzonka ko me za ka faɗa game da manzonka wani su ne tambayi guda uku domin irin ƙaunar da Allah yake mana ma tambayar da za a mana ma ba ɓoye mana ba sai aka faɗa ma ita tun yanzu ka gyara ka kimtsa ka san yadda za ka amsa su tun kana dare da lafiyarka amso tambayar kuma ya danganta da yadda ka mai da Allah a rayuwarka Allah ya isa ya sa ka ya isa ya hana ka an gane ko abin da ya halatta ma na umarni kana bi abin da ya haramta ma kana hannuwa ka yadda ka yi bawansa ne ka yadda duk abin da ya dora ma da gare shi ne ba wani bane ka yadda shi ne kaɗai mai rahama shi ne kaɗai mai azabtarwa ka yadda da wannan to yadda ka da wannan a duniya shi zai baka damar ka ce rabbi allahu an gane ko amma ba kiramin za ka yi ka haddace ba ka jin an tambaye ka za ka faɗa irin jarabawar duniya ba haka ake ba dole sai ka san man rabbuka a rayuwarka ta gidanka ta kuma a rayuwarka ta kasuwanka a rayuwarka ta ofis naka a rayuwarka ta shagonka ta gonanka sai ka yadda da marabbuka din sai ka san wannan marabbukan abu kana biwa Allah haƙƙinsa duk abin da ya haramta kiyaye abin da ya baka umarni kai in harkar ofis ne ka kiyaye cin rashawa da hanci domin ubangijin ka bai cika ci ba idan kasuwa ne guje cin riba domin rabbuka rabbukan ka ya hana ka ci amma ba za ka turmishi rashawa da cin hanci da riba ba da fasadi na zina da luwaɗi kuma ka ce za ka samu dama a masa rabbi Allah a ƙabari wallahi baka isa ba ku gane karatun baka isa ba tun da da ka yadda rabbi Allah ɗin Allah ne ubangijinka ai zai baka doka ka hannu ai to ya baka doka a duniya ka ƙibi ka ƙi hannuwa to saboda ta yaya za ka za ka ce shine ubangijinka ta yaya za ka faɗa ai ba zai yi wa ka samu damar amsa wannan tambaya shine yaya ka mai da Allah a rayuwanka ya isa da kai ka yadda kai bawan Allah ne ka yadda ba za ka saba masa ba kana sani ka yadda in ka saba masa ba za kuskure za ka tuba ka yadda duk abin da ya ja ma layi ya ce tirka hududun lahi ba za ka ƙetara ba wannan fi ne shirin ka ce rabbi allahu a ƙabari fa wannan shi ne shirin fa in ba ka yi wannan shirin ba wallahi ba za ka amsa ba ka ji da kyau wallahi ba za ta amsu ba ka yadda ba shirka ba cin haram ba kaza duk abin da ubangijin naka ya haramta to marar hannuwa a kansa a duniya in ma ja ka aikata bisa kuskure ko shaidan ka tuba ubangijinka ya bada damar tuba ka tuba kai alƙawarin ba za ka ƙara komawa kan wannan laifin ba to ka ɗaura ɗamarar san ka amsa tambaya kabari kenan amma duk addu'a da za ma bayan ka mutu a yi uku a yi bakwai a yi arba'in a yi ɗari a yi dubu ma ana yi wallahi ba abin da zai ba ba abin da za ta yi ma wallahi an gane da ke ko to wannan shi ne a tambayar farko man rabu ka yadda da Allah ɗin duku sannan ma dinuka mai addininka dinil islam wannan amsar kana ganin a bace mai sauƙi to ita ma sai ka yadda addinin musulunci shi ne addininka tukun ka yadda ka yadda wa ma kalakatul jinna wal insa illa liya'budun ka yadda da wannan duk har ma gazar da za ka yi a duniya to addinin ke zamto shine a gaba da komai to shine ka yadda ka amsa dinin islam a kabari kenan amma ana sallah a masallaci kana waiwaye baka zuwa ana jami'i kana can kana ihu ka wani baka yi sallar jami'i ba kuma ka ce dinin islam duk ɗabi'u na addinin naka masu kyau ka ƙi ka da su addinin ka mai da shi al'ada ka mai da shi gargajiya ka yi kai ilimin fahimtar addinin kuma ka ce dinin islam ba zai yi ba ba zai yi ba sai ka yadda addini shine addinin ka da gaske ba ka da wani abu sai abin da addinin ke tsara ma ba ka da wata cewa ko hannuwa sai abin da addinin ke ce ma to wannan shine zaka samu damar amsa dinin islam domin Allah ya san musuluncin kai da gaske Allah ya san addinin kai ba addini ya ce kaza ba kai ma ka ce kaza ba a'a addinin kai da gaske sai ka samu damar cewa dinin islam tambaya ta uku ta uku a kabari man nabiyuka waye manzonka ko me ka sani game da manzonka shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yadda ka riƙe shi a zuciyarka da ƙaunarsa da bin umarninsa da hannuwa daga cikin hannun da ya yi duk shi ne abinda zai baka damar ka ce a rabiyallahu ka ce a nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam idan a duniya baka yadda manzon Allah shine manzon ka ba to a kabari ba za ka yi amsawa ba sai ka yadda manzon Allah shine manzon ka abin da ya zo ma da shi ka bi abin da ya hane ka ka hannu wa ma'ata kuma rasulu fa ku zohu wa ma na haku ma'anu fantahu sai ka yadda da wannan ba manzonka ya ce ka bar gemu sunnasa ce kai kullum kana askewa haɓarka kamar ƙwarya ko kai dole saurayi ne kai to mutuwa ta bi wanda ke ciki mata kai shi ba kai ba manzonka ya ce kayanka kaso ja ƙasa karka zuba tufa tana jan ƙasa don alfahari manzonka ya ce ba karka yi wannan kai kuma kana yi manzonka ya ce a ka zama mutumin kirki mai gaskiya mai amana mai mutunci kai gaƙi manzonka ya ɗora ka akan sunnoni masu yawa sunnoni masu alkairi kai kuma ka ce ba za ka yi ba duniyarka za ka yi da sharholiyarka kawai to anya anya za ka samu damar cewa nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam anya za ka samu damar wannan faɗar ba ba zai yi ba yasa Allah a ƙurani yake cewa yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya fil akhirah Allah iya tabbatar da furucin masu imani a rayuwarsu ta duniya da kuma rayuwarsu ta lahira sai da imani sai ka yadda Allah ne ubangijinka sai ka yadda musulunci ne addininka sai ka yadda annabi Muhammadu ne manzanka sallallahu alaihi wasallam a rayuwarka a yanzu ba ba kuma yarda da fatar baki kawai ba sai jikinka ya aikata abin da gaske sannan ka samu amsa tambayoyin nan su amsu a gare ka Allah ta'ala ya ba mu ikon amsawa to shine malik ke cewa za a bujiro ma da wannan tambayoyi man rabbuka wa madinuka wa manabiyuka fa amal mu'min amma mumini mai imani sai ya ƙulu allahu rabbi sai ce allah ne ubangijina wal islam dini kuma musulunci shi ne addini na wa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzona kuma shi ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fa yunadi munadin sai a kirawo wani mai kira ka jayayye kuwa daga sama fa yunadi munadin minas sama sai ka ji wani mai kira yayi kira daga sama an sadaka abdi bawa na yayi gaskiya ya rayu akan gaskiya ya mutu akan gaskiya a gane ko sai Allah sai manzo Allah ce za a ce fafrishuhu min aljanna kuma shimfida ku bude mai kabarinsa garin ido kuma ku jono masa five tun daga gidansa na aljanna har zuwa kabarinsa Allah zai bi mala'iku wannan umarnin fafurshuhu min aljanna kuma shimfidar aljanna a kabare sa kai ana ganin kana shan wuya a kabari kai kuma dadi kake ji an gane ko ana tausaya ma ana ganin an binne ka an jibga ma itatuwa da ƙasa a sama to Allah tuni ya ce a wasu a kabarin amma shimfidar aljanna amma kayan alatu cikin kabarin ka ka rayu cikin annashuwa da dadi har ma kana fatin a yi kiyama ma ka karasa aljannar kawai an fahimta to Allah ya samu na cikin waɗannan bayi wa albasuhu min aljanna ku samai kayan adon gidan aljanna wannan farin alawayen ku cire shi ku samai kayan gidan aljanna na ado waftahu lahu baban ila aljanna tun daga kabarinsa ku bude mai kofa ya dinga gano gidansa na aljanna tun daga kabarinka a buɗe ma ƙofa ka dinga gano gidanka aljanna wai sahu lahu fi kabrihi madal basar za a buɗe ma kabarinka iya ganin idonka ana ganin kana dan wani akurki wani kurkuku a matsayi to a cikin kabarinka Allah ya ce a buɗa ma shi iya ganin ido haka za a yi wa masu imani Allah ya sama na cikinsu sai malik ya cewa fa ya atihi min ruhil janna wa na'imiha iya kabarinsa anan a kwance a hanyar bajogan nan wallahi tun daga aljanna an jino ya fabi iya jin kaicin aljanna iya jin ni'imar aljanna inna Allah ala kulli shay'in qadir duk inda aka bi ne ka inda da imani to sai wannan ya same ka kana cikin ni'imar aljanna kana jin kaicin aljanna ma yusiru bihi abinda zai faranta ma rai hatta ya kula har ma don jin daɗi ma mutum ya ce rabbi a ƙimi sa'a ubangiji na ta da alƙiyamar wana a to ko kai ma haka za ka faɗa yi kuma haka ba ne ɗan san ma ake a ƙabari to amma gana kan can iya jiranka rabbi a ƙimi sa'a ubangiji na ta da ƙiyama mana hatta arja ila ahali har na koma waje wajen iyalai na gaba ɗaya cikin gidan aljanna li'annahu yara annahu naka na'iman ashad domin iya gano lagwajar da ke aljanna ta fita kabar an gane ko a kabarin san masa ake yi kamar mutum ne yanzu ya ci zaɓe ko da muku lissafin da za ku iya ganewa idan ya ci zaɓe ko shugaban ƙasa ne ko gwamna ai akwai wajen wata biyu da zai kafin a rantsar da shi ko ba ka bane ko wata wata uku ma wani lokacin iya ne shi dai zaɓaɓɓe ne amma bai kama aiki ba ai a lokacin za a dinga zuwa gaisuwa ko ko ba zuwa yan kamun kafa da yan neman mukami wani dan kullo abu kaza ya kai wani dan sa ambulum ya kai to wannan din za su kai a ci ya fada ofis sa duk da wannan kyautar da za a masa ba Allah Allah yake ba a rantsar da shi ya fada ofis to kaddara kamar haka ne iya aljanna duk abin da za a san masa a kabari san masa ake yi fata yake ya tahi aljanna ya fada cikin babban ni'ima kamar yadda zababbe yake fatan 29 mai ta zo a rantsar da shi ya fada ofis to haka dan aljanna wanda ya mutu yake fata iya kabari kai kana tsoron mutuwa kana tsoron kiyama amma yi so yake kiyamar ma ta tsaya domin ya yi gangara ta bi gidansa a can an fahimci wannan to shine malik ke cewa a wa huwa na'imul janna domin iya gano ni'ima mafi girma tun da kabarinsa ita ce ni'imar aljanna allati fiha ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala qatara la qalbi bashar wanda ma ta iya gano ni'imar aljanna wanda mala fiha mala ainu ra'at wanda ido bai taba ganin wata ni'ima irin ta aljanna bai taba gani ba inda ido ne dukkan lakallanka da diyawayawanka idan ka bai taba nuna ma irin ni'imar da ke gidan aljanna ba wallahi baka taba ganin ta a duniya ba an gane ko wani malami yake cewa duk abin da ya gani na kyau da jin daɗi da ba da sha'awa da faranta rai duk kashi ɗaya ne cikin ɗari Allah ya mana arzikinsa a duniya amma sauran kasanci sa'in da tiran suna aljanna an gane ku dukkan abu a duniya duk daɗinsa to ɗayan cikin ɗari ne na aljanna wannan matar da kake bala'in santa ɗin nan kake ganin za ka yi komai a kanta ma to wallahi an yi an riɓan yakenta ɗari bai kai kin hurul ainu na aljanna guda ɗaya ba duk suturar da za ka sa ka dinga duro kana ƙwambo kana ganin kai ne one in, uh, in town to wallahi tallahi bai fi kashi ɗaya a cikin ɗari na kan gidan aljanna ba haka nan motar ka ko wani abin hawan ka ko wani gidanka yan kirarren gidanka a gra ko a ina ne duka jika ko a abuja ko a ina ne to shi ma bai kai ɗaya cikin ɗarin gidan aljanna ba shi ne fi hama la'ainu ra'at a duniya ba idan da ya taɓa ganin abin da ke gidan aljanna ba wufi wala ozunin sami'at ba kunan da ya taɓa jin labarin yaya aljanna take babu shi sai dai kwatance duk abin da ƙur'ani ke faɗa ma kwatanta ma yake dan ka ɗan gane abin da ake so a gane amma in detail ka ji abin da ke gina aljanna wala ba kunne ne taba ji haka nan wala katara ala kalbi bashiri ba wani tunani ba wata zuciya da ta taba tunano abin da ke gina aljanna babu ita ku duba duk yawan da zuciyar nan take yi ta buga ka saudiya ta kai ka america ta kai ta ta kai ka lahira ma wani lokacin amma duk da haka wallahi ba taba hango abin da ke gidan aljanna ba domin gida ne wanda Allah ya yi shi domin bayinsa na kwarai domin kuma mahuta ce ta wanda suka yi wa Allah da'a a duniya Allah samu na cikin su wa amma ghairu muslim a'a anan dai zamu tsaya gaskiya an gama labarin dadi kuma za a fada wannan saboda ka wannan labarin na kasan bashi da dadin shi mu tsaya anan kun ji ko yawa ai gaskiyar magana kenan mun gama labari mai dadi kuma za a ce mana kafiri ko munafiki ko murtadi kaga ai makomar ba kyau saboda ka mi hakuri mu tsaya anan in Allah ya kai mu mako mai zuwa sai mu tayi da kansu da abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa ai gaskiya ne an gama labarin dadi ba za mu yi labarin azaba ba abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abinda kuma ne kuskure Allah ta'ala ya yi mana Allah ta'ala nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala nuna mana kuskuren mai ba mu ikon gyarawa mana roƙon Allah ta'ala ya ji kanmu ya ji kan mahaifanmu ya samu yi lafiya mu gama lafiya duk abinda muke roƙo a gun Allah na alkhairi Allah ya ba mu shi abinda muke jin tsoro a gun Allah Allah ta'ala ka amintar da mu daga shi Allah ta'ala muna roƙonka marasa lafiyar mu a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya Allah ta'ala muna roƙonka mahaifanmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ta'ala ka gafarta musu ka sa aljanna ce makomarsu Allah ta'ala muna roƙonka da mu da zuriyarmu ka shirya da mu tafarki madidici dukkan abin da muke kauna a gare ka na alkhairi Allah ka hada mu da shi dukkan abin da muke tsoron sa a gare ka Allah ka ka raba mu da shi ka tsayartar da mu daga cire shi Allah waɗanda muke tare da su a koda yaushe muna yi ƙara ya jaddada musu adon Allah ya taimake su bisa harkokin su inda suke ba da lokaci wajen daga da'awa da kalmar Allah Allah ka daga darajar su Allah ka daga kasuwancinsu da aikinsu da samunsu a duniya kuma Allah ta'ala ka mana arziki da mutuwa da imani gaba ɗaya mu ya Allah Allah ta'ala muna roƙonka duk wanda muke tare da su a nan muna adon Allah ta'ala ya amshi addu'o'inmu akwai bukatunmu daban-daban daban abun Allah wanda shi Allah shi ne mai biya kowa bukatarsa to muna roƙon Allah ta'ala ya biya mana bukatunmu na alkhairi abinda muke jin tsoro kuma Allah ta'ala ya amintar da mu shi Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya a wannan gari namu da sauran garuruwan musulmai gaba daya Allah ta'ala ka sanya wannan damuna ta mu albarka wannan kaka da ta bullo Allah ta'ala ya sanya albarkacin abin da za a samu da abin da aka noma aka tana da Allah ta'ala ka sanya masa albarka Allah ta'ala ka sanya masa albarka ka sanya albarka a rayuwar mu da gidajen mu da kasuwannin mu da gun aikin mu da guraben neman abincin mu Allah ka sanya mana albarka Allah ka raba mu da kaka na kai wannan hali da ake ciki na matsayin rayuwa Allah ta'ala ka mana karshen sa Allah ka mana karshen sa wannan musifar tsada da ake fama da ita Allah kama na ƙarshen ta ya Allah Allah ka sassauta mana wannan bala'i ya Allah Allah ka ji kanmu Allah ka mana lullufi da rahama Allah ta'ala mana roƙonka ku sakuran mu ka yafe mana daidan mu Allah ta'ala ka kabe shi Allah Allah mana roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah mana neman tsarin ka daga sharrin duniya da lahira akwai yan uwa waɗanda suke da bukatun addu'o'i akwai wani wanda muke tare da shi matarsa wajen kwana biyar tana lebo a asibiti na haihuwa to muna fatan Allah ya sauke ta lafiya akwai wani dattijo shi ma uba a gare mu shi ma ba lafiya yau lafiya gobe ba lafiya to muna roƙon Allah ta'ala ya bashi lafiya ya ƙara masa lafiya ya ƙara masa lafiya ya sanya abin da ya kafara ne a rayuwarsa akwai dan uwa malam Isa wanda kwanaki can iyalansa suka yi hadari maka daga dinga neman addu'a anan to yanzu ma dai muna ƙara sa su a cikin addu'a musamman ita iyalin nasu Allah ya ba ta lafiya abin da ta yi Allah ya sa kafara ne sauran abin da ke gare ta na larura Allah ta'ala ya raba ta da shi Allah ya yi mata da sauran yan uwa duka mai girma hakimi muna masa don Allah ya kara masa lafiya Allah ta'ala ya kara masa lafiya abin da yana jinya Allah ya saka fara ne da sauran yan uwa mu gaba daya na'am wa alaikum assalam a riba ai babi da iya da faɗi ai dan kasuwa ne kai ka je ka nemi amma karatu a kan riba kawai amma riba ai sanannen abu ne a harkar kasuwa a musulunci an fahimta ƙari dalilin jinkiri da kaiwa wani bai kama kuɗinka ba ka ƙara masa an gane ko ko riba kana da wani abu daidai da na wannan amma shi iya bukata a gunka da gaggawa ka ce ba ni amma karbi amma za ka damu da ya kamun karin wani abu haka to a takaice duk wannan ƙofofin biyu riba tana shiga cikinsu ribar fadli da ribar nasi'a an gane ko amma in dai kasuwa kake ka samu lokaci ka samu malamin bayani ya ma bayani gaji ya ma fasi filla filla ka gani Allah ya samu dace fa subhanakallahumma bihamdika na'am sallah da me ban ji ba stokin eh a inda ya tifar ka mai kyau ce ba ta da wani yaga ba ta matsayi ka ainin ba ai stokin kamar al'ada ce al'ada ne ba haramun ba ne inda wannan ka mai faɗi ne ba zai matsayi al'aurarka ta dinga bayyana a cikin tifar ka ba ka yi sallah da stokin ba matsala ba ne ko kai jami'in tsaro ne ko kai jami'in ɗamara ne don ka yi sallah da stokin ɗinka ba matsala ba ne wannan ba wannan al'ada ce amma ba ta mu ba amma musulunci bai hana wannan ba in dai da larura ko kuma waccan al'ada ita kake yi amma ya zama wandonka mai yalwa ne ba za ka matsa ya dinga ganin shacin al'aurarka ba shi ne abinda musulunci yana haka ne ba ni na faɗa ba ya hadisi ne ba don mutumin da ya mutu musulmi ya mai tambayar kabari manzala ne faɗa ni ma maimaitawa ne eh an ce akwai waɗanda ba za mu tambayoyin kabari ba domin alfarmarsu ko rabonsu wanda ya mutu ran juma'a da ranta ko yininta iya da imani an ce ba za mu yi tambayar kabari ba shi wannan free of charge ne Allah ya sa mu na ciki kuma wanda ya mutu a shahada dama shi ai ya tafi dama in dai shahada yayi to ana sa ran ya tafi aljanna kawai saboda akwai yan alfarma wanda su tun a duniya Allah kamar ya musu albishir duk abin da yake sai na wahala kabari ba za su same shi ba to akwai wanda suka mutu a shahada akwai kuma wanda ya mutu da imani daren juma'a ko yinin juma'a hadisi ya tabbatar da wannan insha Allah wallahu a'lam eh wanda ake wardi yake tsakanin bayan magariba da bayan asuba ko bakwai ne Allahumma ajirni minan nar yayi so bakwai ake karanta a kocin inda kana idan sala ba a so da ke magana sai ka karanta a sharaɗinsa ba a so kai wa kowa magana sai ka karanta ko za ka yi su kafin tasbihi ko bayan tasbihi duk da ka tsara wa kanka shi ne insha Allah subhanaka allahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh